ayyuka kuma shi ne zama Allah ba kamar karatun fatiha kamar karatun sura maganganu ke subhana rabbil ala subhana rabbil azim da sauransu tahiyya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam duka waɗannan maganganu ne wannan ita ake ce masalla ita ce wanda shara musulunci ta zo da bayani kuma za mu yi magana a kanta insha Allah ta'ala malam yace وهي أحد أركان الإسلام إذا صلى غير كتير ركن مسلم تشي الخمس غدابيا مسلم تشي هذا جيش غدابيا تصلى ɗaya daga cikin waɗannan ginshiƙai ne na musulunci biyar allati buniya alayya wadda aka gina musulunci din akan musulunci yana tsaye ne akan waɗannan abubuwa guda biyar wanda ya zo da su ya zo da musulunci wanda kuma bai zo da su ba bai zo da musulunci ba wanda ya zo da waɗansu bai zo da waɗansu ba gwargwadon yadda yake zauwa da su duk wanda bai zo da la'ira illallah ba kaga ba musulmi ba har ne ne megan ne san tagaryen kafiri ne mushriki ne ba abin da za a yi Allah subhanahu wata'ala ya karba duk wanda ya bata la'ira illallah to haka ma sallah sallah akwai lokacin da kamar yadda malam zai mana bayani insha Allah ta'ala za mu gani bayanin da malam ya cikin wannan littafi na shi game da sallah tunda bayani ne akan saura kenan musulunci na da waɗannan ginshiƙai guda biyar waɗanda a kan shi ne aka gina su Allah sallallahu alaihi wasallam sai bunne al-islam ala khamsi shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wannan abubuwa ne guda biyu guda biyu ne amma ba mai ɗaya شهادة لا إله إلا الله لأن محمد رسول الله أبو قدام باس والله ما على باس وأن يتمدد لا إله إلا الله زي كما جمع الله صلى الله عليه وسلم saboda haka kenan dai ginshigan na addinin musulunci sun zo kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana su ga hadisin Abdullahi dan Umar haka ne ko hadisi na nawa cikin arba'u na hadisi ha hadisi na nawa na uku ko na biyu ha hadisi na uku na farko shi ne shahadati Allah ila zama mutum ya shaida ya tabbatar da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah وأن محمدا ومتولى محمد صلوات الله وسلامه عليه عبده ورسوله باوان الله لكم ومن زعم الله mutum shaida ya tabbatar da cewa manzala sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ma'ana manzala Allah ya halicce shi shi ba Allah bane shi bawa ne na Allah ɗaya daga cikin halittun Allah shi ma bautan Allah yake manzala sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin manya-manyan sifofin shi ne bawan Allah domin an aiko mai mala'ika jibril ya baya zaɓin baina an ya kuna malikan rasulan wa baina an ya kuna abdar rasulan mala'ika jibril ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya aiko ni da in tambaye ka cikin wanda kake so cikin abubuwa guda biyu da ka zamanto sarki manzo kamar yadda annabi suleiman yake da ka zamanto bawan allah manzo wanda kake so ciki manzala sallallahu alaihi wasallam ya kalli jibril kamar yana wato shawartar jibril kamar yana nuna ma jibril ka zaban mani wanda yake sai mala'ika jibril ce mai tsawawa ka kaskantar da kai bawa shi ne mi bawa shi ne mai kaskantar da kai sarki kuma shi ne mai mi sarki mai dagawa duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zaɓi wannan ba zai dagawa ko me haka ba manzo da sallallahu alaihi wasallam na abun duniya ba zai dagawa ba zai girman kai da taurin kai da rena mutane amma dai mala'ika bin sai nuna mai mi zaman to abdar rasulan bawan Allah kuma ya zama to manzon Allah saboda haka bauta ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zamanto tana ɗaya daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi son a kamanta shi da shi shi shi yasa manzo Allah cikin wani hadisi yace masahabai la tuturuni kama aturatin nasara ibn maryam innama ana abdullahi wa rasuluhu fa qulu abdullahi wa rasuluhu kada ku yabe ni haku wuce iyaka kamar yadda nasarawa suka yi ba annabi isa har suka wuce iyaka suka dai nesa suka ce mai Allah ne to ni kan ku ce mana Allah ne kan ku ce mana ni dan Allah ne ko ni kanan Allah ne ku ce mana bawan Allah ne manzon Allah ne saboda kenan annabi sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa iqamis salat da kuma tsaye sallah wa itai zakati da kuma ba da zakka da saumai ramadan da kuma azumta wata ramadan waɗannan abubuwa da zan zo bayanin su gaba insha Allah wa hajji baitillahi alharam da kuma ziyartar dakin Allah subhanahu wata'ala mai alfurma mai daraja liman istata'a ilayhi sabila ga wanda ya samu iko hanya zuwa gare shi wa salatu azamu wa mala yace sallah ita ce mafi girman su بعد الشهادتين بايا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا تتبيو إذا تركني نبي أعظمها ما بي جرمان دا ما بي جرمان ركنا مسلم تشكاش كم مسلم تقلابيا ما بي جرمان تشينمي بعد الشهادتين بايا شهادة قلابي شيني الصلاة من أقامها دون ليسير إتسلى فقد أقام الدين حقيقة يا سيد الدين duk wanda ya kiyaye sallah yana yin ta kan lokaci sai da sallah daban yake da yin sallah haka ne ko shi yasa kullum cikin alkur'ani za ga Allah na ce aqimus sala wa aqimus sala wa yuqimuna sala alladhina yuqimuna sala wa mimma razaqnahum yunfiquna haka zaka na Allah subhanahu domin sai da sallah shine mutum ya zo da ita ne da rukunnanta da sharuɗanta da wajibobinta wannan ita ce sallar da ke amfanin bawa a ranar alkiyama domin mutum ba ya da rabo a cikin sallar shi sai abin da ya gane ya hankalta ya natsu zuwa gare shi a cikin sallah duk wanda ya sallah bai tsaye da sallah ba bai da lada wurin Allah na kana sallah baka san ina kake ba baka san gaban wa kake ba gaban sarki ma aka samu natsuwa gaban gwamnan jiha aka samu natsuwa bare gaban Allah duk mutumin da zai zo cikin sallah yana wasa yana abubuwan da ba su shahi sallah ba to ya nuna ba gaban Allah yake gaban mutane gaban yan uwan shi bai kawo bai halarta ba zuciya shi Allah subhanahu wataala da ya halarta manzala sallallahu alaihi wasallama a zamanin shi akwai mutum da ya kai na sallah ko lokacin sahabbai ne sai na Umar yace wannan mutumin inda ya rasu da gaban shi yana sallah kuma yana tawasa ya taba nan ya so sana ya yi wannan ya wani wani sai na wani ce wannan da zuce shi ta nasu ya gaban shi masu ne a kan mutum na sallah kuma yana wasu abubuwa da ba a sa cikin sallah ko ya so shiri da shi ko ya wani abu daban da wanda ba cikin sallah ba to wannan ba cikin sallah yake wajen sallah yake kuma sallah ba za ta amfani shi ba mutum zai motsa jikin shi da sauransu idan ya zama dole ne ka ji ka kai ga jikinka sai ka sosa amma ka kawai ka taba nan ka taba nan ka yi wannan ka yi wannan wannan yana nuna cewa mai ka nuna ba gaban Allah subhanahu wa ta'ala gaban mutane yan uwan ka saboda ka ke yadda ka dama saboda ka sallar tsaida ta ake ba yin ta ake duk wanda ya salla bai tsaye da sallah ba to aikin banza yi ba ruwa Allah subhanahu wa ta'ala da wannan sallah ta shi amma ka tsaida ta kana su ka aje hankalinka ka sanya mu zuciya ka cewa gaban Allah kake mahalicin ka me baka ci me baka sha me baka arziki me baka komai da komai gaban shi ne kake in ka ce Allahu akbar ka kawo cewa gaban Allah subhanahu wataala Allah ne kake gaya mu kai ne mafi girma duk abin da zaka yi cikin sallah ka halittun cewa gaban Allah subhanahu wataala ne to wannan ita ce sallah da ke amfanin bawa a ranar alkiyama ta amfane shi a duniya ta amfane shi a ranar alkiyama da haka kenan duk wanda ya tsaye da tafiƙa ya tsaye da addinin musulunci to duk wanda ya tsaye da sallah zai tsaye da komi duk wanda ya tsaye da sallah daidai kamar yadda aka sashi kamar yadda manzo Allah ya karanta da shi sai yan kokari yayi sai da ba ba ta zuce shi amma in dai ka mai da ta kuma komai zai yi sauki duk wanda ya kiyaye sallah zai kiyaye addini da kai shi ta zo wurin mu'amala wurin hulɗa za ka same shi mutum ne mutumin kirki wurin magana mutumin kirki ne wurin aiki mutumin kirki ne wurin komai mutumin kirki ne domin sallah din nan tana gyara zukata tana gyara kafai idan ana yin ta kamar yadda Allah shi yasa Allah ke yin salata tana lil fahsha'i wa aqimi salata inna salata tana lil fahsha'i sallah tana ana al fahsha'i tana ana wato sallah kenan wadda aka kai da ita ke da wannan shi wadda ba sai da ba kuma to ba ta da wannan shi ba da haka kenan duk wanda ya tsaida sallah ya tsaida addini wa man tarakaha duk wanda ya bar ta ya yi wasa da ita faqad taraka addini hakika ya bar addini duk wanda shi yasa wato akwai abun mamaki cikin rayuwar mu musulmi muna sallah amma kuma halayen mu ba su da kyau muna sallah ɗabi'un mu ba su da kyau muna sallah ayyukan mu ba su da kyau muna sallah ba mu da kyawawan halaye wanda sallah ya kamata ce ta karantar da mu kyawawan halaye wani abin mamaki suka ji sallah duk masallaci za su cika da masu sallah amma kuma kullum sai ƙara ci baya ake wurin kyawawan halaye kullum sai lalacewa muke me yasa wannan menene mawarin wannan tana yiwa sallah dai muke amma ba mu tsaida inda muna tsaida sallah da al'amuran musulmi da ba za ka samu za ka sami masu karya ba masu yi wa junansu karya da ba za ka sami masu cuta ba da ba za ka sami masu yaudarar juna ba da ba za ka sami da miyagun ɗabi'u da miyagun laifuka da ba za ka samu mutum ana magana addini yana kyamar magana addini ba yana cin haushi a cikin magana Allah subhanahu wa ta'ala da mutum shi inda sallan da muke yi sallah ce da ta shiga a cikin zuciya saboda haka dai wannan kaɗan daga cikin sifofin sallah ne wannan kuma magana da malai ce muna kama fakat a kama dina wa masarar fakat tarka din misali sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a cikin hadisi wanda malamai suka ce wato waɗansu malamai sun ce hadisi ne da ifi ba dai ma'anar shi ne kyau a duk wanda ya sai da sallah sai da addini haka ne ko waɗansu kuma malamai sun ce hadisi ne mai kyawu wallahu ta'ala alam ولوجوبها خمسة شروط شرط أبو دابير سنة فتك وجب سنة معنى صلى سنة لشرط أبو دابير وأن نسكي سائر أقول ستواجبين مثل سنة نقول كشين في الإسلام مسلم شين شرط نقول كل شرط مي شرط صلى na farko ke ma'ana musulmi shi ne ya waje magare shi ya sallah duk da ke wannan sharadi malamai suna maganan cewa shin musulunci sharadi ne na wajabci ko kuma sharadi ne na ingancin sallah sa akwai bambanci ke sharadin wajabci abu ya zama wajibi gare ka yanzu mutu wajibi ne gare mai sallah ko to musuluncin mu shi ke samun yi sallah Allah ya yi ya amshe ta ya zama to ingantacciya ko yanzu kafirin ya yi sallah Allah ya karba kafiri wajibi ne ya sallah amma kuma wajibi ne ya mi a lokaci ne kuma wajibi ne musulunta sallah tana waje ba kan shi kuma musulunci tilas ne kan shi amma in ya yi sallah ba tare da musulunci ba ya da sallah ko amma mu in muka yi sallah da kyakkyawan niyya muka yi ta kamar yadda aka ce mu yi ta ta inganta ko ba ta inganta ba saboda musulunci na biyu albulugu shine balaga duka waɗannan abubuwa mun yi bayanin su wal aqlu da kuma hankali wartifa'u damil hayd da kuma daukewan jinin haila jinin al'ada na mace wal nifas da kuma daukewan jinin haihuwa wa huduru waqti salati da kuma halartowar lokacin sallah idan lokacin sallah ya halarto to wajibi ne a yi sallah haka ne ko wa tajibu sallah tana wajaba bi awwalil waqti da farkon lokaci mana da lokaci ya shigo wajibi ne a sallah amma mai mana ce wujubin wasa wajabci ne da kwari kun gani wajabci ne da kwari saboda sallah ba farkon lokaci ne gare ta kare ba mana yan farkon lokaci tana wara a zuwa kare sha biyu da rabi to wannan lokaci wajibi ne gare ta amma wajabcin me mai kwadi ne wajabcin ma'ana da za ka jinkirtar da ita har karye ɗaya da rai har karye biyu in ka mutu wurin Allah ba kai laifi saboda kana cikin lokacin kun fahimta kun gani shi ake ne da wujuban muwassa wajabci ne mai yalwa mai wani ba matsatsi ba ne amma kuma wajibi ne gare ka kai ta wannan lokacin sai dai ne wajabci ne wanda yake mai yawa ba wajabci ne mazance dan kararrami ba saboda duk wanda ya mutu cikin wannan lokacin mai faɗi to a wurin Allah menene a wurin Allah musulmi ne ba kafiri ne saboda midi yana cikin lokaci ne malamai suka ce sai ba idan mutum ya ga alamar cewa mutuwa zai ko akwai mutumin da yake ganin alamar mutuwa zai kamar wa ha a mara laya ba ganin mutuwa ba kama wace ko mutunan da yake ganin mutuwa ba ko mutunan da aka tsare shi domin a zartar da hukuncin kisa ta shi hukuncin kisa aka gane mutum ya zama da an zartar da shi ne za su ce ma kare ɗaya da rabi za a kashe mutum haka ne ya kamata mutum yi mutum ya tsalla da lokaci shi da da san bayan wannan lokacin shi kenan baya ne in ya mutu wannan tsallar Allah subhanahu wa ta'ala na kun shi ya yi babban da yin wurin Allah faman jahada wujuba duk wanda ya musan wajabcin ita sallah da yace sallah ba wajibi ba ce shine jahada wujuba duk wanda ya ce sallah ba wajibi ba ce ba dole ba ce in mutum ya ga dama ya yi in mutum bai ga dama ba kai duk wanda ya waɗi wannan magana au shay'an ko kuma mutum ya waɗi wani abu min wajibatiha daga abubuwan da suke wajibi na sallah mutum ya wuce ya yi musan ɗaya daga cikinsu ya ce bai yarda ba au shay'an min arkanin islamin kamsa ko kuma mutum ya musa wani abu daga cikin ginshikan musulunci biyar fawa kafirun kafiri ne wannan mutumin murtaddun ya hita daga addinin musulunci yustatabu za a nemi ya tuba tsara ta ayyamin tsawon kwanaki uku ana gaya ba ka ce ba ka yarda da la'ila a cikin ba ka yarda da ita yau ko ba kara mai ji ba kara mai to ta kuma shi ke in yanki yarda sai a sare mai fa in taba in ya tuba to alhamdulillah haka ake so wa illa in bai tuba ba kuma ko jail sai a kashe shi ya zama to ya yi ridda wannan shine hukuncin wa hukuncin mutumin da ya yi musan sallah wajibi shi ko kuma ya yi musan wani daga cikin wajibobin sallah ya yi musan shi to shi ma menene ne kafiri hukuncin zake cikin wajibobin sallah gaban ne ha mutum ya ce a shi ba ya rubu cikin sallah mutum ya ce shi ba ya rubu cikin sallah kawai su gida ba kamar yadda waɗanda su sayar da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wani sashi na suke irin wannan shirman kaga mutum ya tashi yana sallah daga tsaye sai su jira kawai babu ruku domin sun yi musar ruku duk wanda ya musar ruku in dai ya san abin da yake yi kafi ko ko mutum ya ce wato baki dai sallar ma addu'a ce kaga duk kayi musan wajibobin sallar baki dai ma ka ce kawai addu'a ce yake ka yaro na ka yi zanna kai dan tsaf akwai yan tsaf ai su ne waɗanda mutumin za a rana shi ga masallaci ko ya yi tsaye kawai da ya ɗumu mun shi ya kare sallah duk wanda ya musu wani ko mutum ya yi musan ya ki yarda da ɗaya daga cikin rukun na musulunci bai ko azumi ko haji ko zaka kawai mutum ya ce babu azumi kamar yadda duk an samu waɗannan mutane masu irin aƙidan nan ba su yarda da shi ba suna musan suna musan a watan azumin ramadan ko kuma me mutum ya yi musan wajen cin zakka cewa zakka ba wajibi ba ce duk mutumin da ya ce zakka ba wajibi ba ce kafin domin Allah ne wajen kasa ko kuma mutum ya musan aikin hajji to duk wanda ya musan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da malam ya zalo za a baya kwana uku ya tuba ma'ana shugaba ko alkali wanda shugaba ya nada akan zartar da hukunce-hukuncen musulunci zai kira shi ya mai magana ya mai bayani dalla-dalla ya gwada mai yau ya gwada mai gobe ya gwada mai banda gobe to gata kuma shi ke tun da baya magana tuba sai a kashe shi in ya tuba to alhamdulillah ya zama to musulmi ke domin wannan rindaci in kuma bai tuba ba sai a sare mai kai sare mai kai da za a yi a matsayin kafiri ne shi ba za a kai ya makabartar musulmi ba sai a kai ya makabartar kafirai ko a haka rami gato a zuba shi kawai a yi shi ke bai da wata karama bai da wata daraja wurin Allah subhanahu wa ta'ala balle wurin musulmi wa man aqarra bi wujubiha duk wanda ya tabbatar da wajabcin ita sallah da ya yarda cewa sallah wajibi ce wamtana'a aka nemi ya sallah din sai ya kiya min filiya daga aikin sallah din in tubir sai a jira shi wa za a jira shi shugaban musulmi za a jira shi ko na'imin shugaban musulmi ko na'ibin na'ibin shugaban musulmi ko alkalin da shugaban musulmi ya naɗa ya zartar da dokokin musulunci a cikin rayuwar musulmi shi za a gina shi har yaushe za a gina shi mala yace ila an yabqa har ya zamanto yayi saura min waqtiha daga lokacin ita sallah din abdaruri wanda yake na tilas da zaru raka'atin kamila gwargwadon raka'a cikakka zamanto babu abin da ya rage da sallah sai gwargwadon raka'a ɗaya kawai cikakken raka har zuwa wannan lokacin ba in lam yusalli har zuwa wannan lokacin ma lai in bai salla ba qutila bis sayfi sai a kashe shi da takobi haddan hadd ma'ana wannan ya mutu musulmi mutumin sai saboda ya yarda sallah wajibi ce ya zama to mai sabon Allah amma ba za a kyale shi ba saboda kan musulmi da su lalace sai a kashe shi domin a hutar da sharrinsa daga musulmi a hana musulmi lalacewa domin in aka bar shi ba ya sallah din nan to wani ma gobe ki zai wani ma banda gobe ki zai sai a tara mutane da yawa duk masu lalata musulmin baki daya har su kawo musulmi shi ba an cewa sallah ba ba wajibi ba ce da sun mun yadda wajibi ce muna yi mu kai ma muna ganin tun daga mutane nan ba su ma bari mu bari shi yasa to sai a dakatar da wannan sharrin ka kashe shi kawai kenan kun ga wannan ya sha bamban da wanda ya musa baki daya shi wannan ya yarda da sallah wajibi ce amma me bai ba ya ke sallah shi wannan ba za a baya kwana uku saboda mai musulmi ne shi in yin sallah ne ke saboda haka za a jira shi kawai tsawon lokacin sallah ɗin har ya kusa karewa babu abin da ya rage daga cikin lokacin sallah sai gwargwaron raka a ɗaya kawai cikarta in ya yi cikin wannan lokacin saula zaka a ɗai kawai lokacin wata sallah shi musu ya da sallah ko yaro da ya sallah da shi amma ba da ce fa in lam yusalli idan bai sallah ba ko sai da bai saifi haddan sai a kashe shi da takobi su saka haji wa yusalli alaihi ghayru ahlul fadli wa salah wato wadanda za su yi sallah a kan shi ba mutanen kirki ba ne ba nagartattun mutane ba ba a ko limamin gari ba ke da ce shi mai sallah ko na ibin limamin gari a ce shi mai sallah ko wani babban malami mai wa'azi a ce shi ka ba wani sallah ya mutu alhali an sani alhali an sani an san ya mutu da mai da irin wannan laifin ba za mu ba za su mai sallah ko wani malami babba mai karantarwa ko wani mutumin kirki da ake ganin yana jin tsoron Allah ba ya tsaya wani jana'i sai a bar shi da wa da kananan mutane da ba ma san suna da ilimi ba kenan kaga rashin mutanen kirki su mai sallah zai zama to wa'azi ga iyayen shi wane ya mutu malam wane liman wane su wane duk su je sallah duk su je da shi ba me yake nuna wa kenan uwa mun mutane ne lai shata ba wulakanta maza sai mutane su dawo cikin hankalinsu sai mutane su rike addinin musulunci saboda haka aka hana manyan mutane mutanen kirki su halarci jana'izar wannan mutum wanda ya mutu da irin wannan hali wa yudfanu kuma sai a turbine shi fi maqabil muslimin a cikin makabartun musulmi sabanin wancan wancan za a binne cikin makabartun kafirai wala yutmasu qabruhu kuma ba a shaye kabarin shi a maida ya kamar kasa haka kamar haka za a mai kabari kamar yadda ake sauran musulmi kabari za a mai doro kabarin ya taso haka kamar sauran kabarburan musulmi shine ma'anar wala yutmasu qabruhu ba a shaye kabarin nashi wala yuqtalu sannan kuma ba a kashe shi bil fa'ita da sallar da ta kauce mai ba a kashe musulmi da sallar da ta kauce saboda bai yi ta ba kun gane musulmi ne bai sallah a sauran da al'asar ta sai a ce ba za a kashe tun da bai a sauran ba shi ne alfa'ita sallar da ta kauce ma har wata ta shigo ita wata ta wargo ba ta yi ta ba to ba a kashe ka saboda wa yin maru sabiyu biya ana umarnin yaro da ya yi sallah lissafi su nina idan ya kai shekaru bakwai wa yin turabu kuma za a bige shi ala tarkiya a kan barin sallah ɗin in ya ki yin sallah in ya kai shekaru bakwai sai a bige shi barban bugu wanda ke gaira mubardihin ba mai cutarwa ba bugun da ke cutarwa shine bugun da yake mi da yake karya kashin yaro ko kuma ya cicce da tsokar yaro mana ba za ka bugi yaro saboda ya ji sallah ba bugun da zai sa jini ya fito ga cikin shi bugu ake na laluta kun gane ko bugu dama yana wannan shine bugu na haddi bugun haddi shine za a ba jina jina da cikin haddin na haddin kazari haddin sata a haddin shagiya da sauransu waɗannan su ne bugun da ake mutum shi ne ya fito ga cikin shi amma hukun da za a mai yaro ko hukun da ake mamace wato duka manzala sallallahu alaihi wasallam ya na bige su hukun da zai karya musu kashi ko kuma ya hiddo musu jini ko ya ciccira musu sauka da za a bugi yaro ya dai sa an kaskantar da shi an wulakanta saboda bi da ya yi sallah ba ku za ka ba wanda zai sa ma shi kenan kai sallah da kake so ba ba zai zo masallacin da shi sai ya yi jiyan ka ba ya tashi ba irin wannan bugun ake so mai ba bala yace za a bige shi barban ghayra mubarrihin bugun da yake ba mai cutarwa bane ba mai karye kashi ba ba mai cutar tsoka ba ba mai zubar da jini ba yaushe ake wannan idza balaga ashara sunina in ya kai shekaru goma can kuma za a ce mai kaje kai sallah duk yaro Allah mu ce masallaci yaro Allah ka ce masallaci cikin gida a ce mai yaro Allah kai sallah in ya kai shekaru bakwai amma da ya kai shekara goma ya ce mai yaro laka in ya tsaya wasan sai ka kamo shi ka fiffike shi kun gane ko wannan duka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sani shi da wannan bayani wallahu tabaraka wa ta'ala wannan muka wani daidai Allah subhanahu wa ta'ala ba mu lalai son mu yake shi inda muka yi ba daidai ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasan mu Allah ba mu damana mai albarka wannan zai da muke wama da shi Allah subhanahu wataala ya kawo mu sauƙin shi Allah sauƙaƙa mu rayuwar mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على